Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau laraba sha hudu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ɗaya ga watan Yuli miladiya dubu biyu da sha biyar. Allah ya sake kawo mu gidan shehunmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam domin sauraron tafsirin Alƙur'ani cikin tafsirin Maulanmu Sa'ibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. wanda zai ja mana baki a sayyadi muhammad sunusi bello goma sannan shehunmu sheikh ibrahim mansur shine zai mana fassara a karama kuma lawu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
me yake magana ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري ولتألفي بنظرة تأتي لنا بالزفر آه يوم الحمد لله muna nan a cikin wannan tafsiri mai albarka fi riyadit tafsir na maulanmu shekul islam wasu harisul anam a shekh alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala wa ardahu wa annabi amin to yan uwa mun karanto ta'awizi zuwa basmala zuwa hamdala yau kuma za mu shiga bakara bi haulillahi tabaraka wa ta'ala wa aunihi wa rahmatihi Ah, an karbo daga ahmad bin hanbal ya yi ruya da ubangiji tabaraka wa ta'ala so 99 ya ga allah sai ya roƙi allah ya ce in allah ya bani iko na gan shi cikon na ɗari to zan mai tambaya sai allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi iko da ya gan shi sai ya ce ya ubangiji masu kusanta masu neman kusanci zuwa gare ka wani aiki ya fi saurin kusanta ba zuwa gare ka sai Allah tabaraka ta'ala ce masa bi kalami ya Ahmad shine alqur'ani to yan uwa lokacin da bawa ya nufi ya shiga fadan Allah tabaraka ta'ala sai ya fahimci cewa akan hanyar akwai yan fashi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana su suna ganin mu mu ba ma ganin su to daga nan sai bawa yayi niyya cewa yana neman tsari da kariya shine a farko din nan da muka fara astajiru wa altaji'u wa atasimu wa astagisu billah min sharri shaidani almutamarridul la'in ina neman mafaka da kariya da taimako daga ubangiji tabaraka ta'ala ina neman kariya da ubangiji daga sharrin shedan wanda yake la'ananne sannan ina neman tsari da Allah tabaraka wa ta'ala mahalicci mai ji masani daga barazana irin ta shedan wadda zai mun akan hanya to shine baya fara a'udhu billahi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shi kuma bawa ya zo bakin kofar Allah Allah ya kubutar da shi daga sharrin shedan ya zo zai shiga fadan Allah to shine sai ya fara da basmala wato abtadi'u bi tasmiyatillahi wa zikrihi qabla kulli shay'in mustaqinan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri li'annahu almustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilayhi kullu ma adahu wasi'ur rahmati kasirut tafaddul wal ihsan shine sai bawa ce bismillahir rahmanir rahim to wannan bawa ya faɗe shi ne dan ya saba masu bautar gumaka kafin bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za su fara aiki suna cewa bismil lata ko bismil uzza ko bismil hubal to shine bawa ce bismillahir rahmanir rahim lokacin da ya samu ya samu dama ya shigo fadan Allah to sai wa Allah godiya yana cewa ahmadullah hamdan yaliqu bi jalalihi wa usni alaihi bil jamili ala qasdi ta'zimi wat tabjili wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi az-zahirati wal batinati iz lamun ima alal haqiqati illa Allah to shine bawa ya fahimci wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to shine sai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya lokacin da ya shiga fadan Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan godiya sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma sai yi tajalli daga alimul gaibi daga alamul gaibi zuwa alamul shahadati sai Allah ya gode wa kansa da kansa ya girmama kansa da kansa ya kadaita kansa da kansa sai ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi bayan bawa yayi ta'awizi ya ce a'udhu billahi yazo yayi basmala bismillah sannan yi wa Allah godiya yace alhamdulillah to shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala yi tajalli daga alamul gaibi zuwa alamul shahadati wa hamida nafsahu bi nafsihi wa majjada nafsahu bi nafsihi wa wahada nafsahu bi nafsihi wa qala alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala ya ce awwal suratin nazalat bil madina suratul baqara farkon surar da ta sauka a madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslim ita ce surar saniya ko surar da take magana akan saniya wannan imam suyudi ya fidda shi cikin addurul mansur wannan sura tana da kalma kalma har 6,121 kalmomin wannan sura sannan tana da aya 285 warshu ko 286 ko 287 a alayhi salatu wassalam ya faɗi ya ce man a hafi baitihi naharan lam yudkilhu shaydanun salasata ayyam duk wanda ya karanta suratul baqara wato a gidansa ko a ɗakinsa a to shaidan ba zai shiga gidan ba tsawon kwana uku wa man a hafi baitihi laylan wanda ya karanta ta kuma da daddare lamin khiru shaidanun salasata layali salasa layali wanda ya karanta ta da rana sau daya to kwana uku shaidan ba zai shiga gidansa ba a da rana wanda ya karanta ta da daddare a shi ma shaidan ba zai shiga gidansa ba tsawon kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fiya sayyidatu ayil qur'ani wa hiya ayatul kursi a cikin wannan sura ta bakara wato ainihin shugabar ayoyin alkur'ani wanda ita ce suratul bakara a ita ce ayatul kursi a cikin wannan sura mai albarka take to yan uwa suratul bakara ce mi'atani wa sittun ko wa hamsin wa samanuna aya dalilin saukar wannan wato ainihin haruffa da ake ji alif lamim kafirai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wahayi da Allah tabaraka ta'ala ya masa to sai su rinka yin wasa da izgiri da istihza'i manzon Allah yana karanto ayoyi su kuma suna sakarci suna rena abin da yake faɗi to shine har ma suna cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi suna gaya ma wasu ma kar ku saurari wannan alqur'ani ku dinga mai da abin wasa kawai in yana magana ku dinga jeho wasa a ciki da sakarci to shine da abin yayi yawa suna ta yin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar masa da wannan wato a waɗannan harufa ya ce alif lamim sai kowa ya shiru saboda ba su taɓa jin wannan ba sun saba suna jin kalmomi na larabci irin nasu to yau kuma sai aka saukar da waɗansu haruffa wanda ba masu ba sahabban ma da suke tare da annabin ba su san su ba haka dole a yi shiru dole a nemi jawabin mai kenan yau kuma me ke cewa to wannan wato ma'ana rantsuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yi kamar yadda muka gaya muku a farko bawa ya zo ya ce a'udhu billahi bismillahi alhamdulillah to da ya shiga fadan Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ta jalli sai ce alif lam mim ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da zatinsa bi izzati wa jalali musuluncin mutum ba zai taɓa yin kyau ba har ya karɓu saboda mujarradin faɗin la ilaha illallahu har sai ya zo min da muhammadun rasulullah shi ne abinda Allah ke nufi alif rantsuwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wato bawa ya nemi kariya daga sharrin shaidan sannan yi basmala ya shigo fadan Allah da ya samu wannan dama ya duba ya gabayansa wani ma bai tunanin zuwa wurin Allah ba balle ya samu zuwa nan to sai wa Allah godiya to shine farkon abin da Allah zai fara magana da bawa na rantse da girma na da buwaya ta duk musuluncin mutum duk la ilaha illallah sai in ba muhammadu rasulullahi ba ruwa na da shi shine la alif lam mim duk musuluncin mutum duk faɗin la ilaha illallahunsa in har bai zo min da muhammadun rasulullahi ba to ba ruwana da shi shine ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya yi rantsuwa aksama Allahu bi zatihi anna al-islam la yahsulu bi mujarradi qawli la ilaha illallah illa idza qurina bi muhammadun rasulullah musuluncin mutum ba zai kyau ba saboda mujarradin faɗinsa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai ya gwama wannan kalma da cewa annabi muhammadu manzan Allah ne to wannan shi ne farko shi wace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lamim ya ce allahu a'lamu bi muradi Allah shi ne mafi sani da muradinsa da wannan kalma sai kuma wa man unzilat alayhi shi wanda aka saukarwa Allah shine mafi sani da muradin waɗannan harfa guda uku sai kuma wanda aka saukar masa da su sai kuma waɗanda suka zama magadansa waɗanda suke haɗuwa da shi ya ƙazatar lamanamun ya ce zalikar kitabu wani tabaraka ta ce zalikar kitabu a kaga wannan littafi alkur'ani wanda yake da sunaye da yawa saboda kasancewarsa magana ce daga Allah zuwa ga mafificin bawansa larai ba fihi babu kokwanto cikinsa ai hazar kitabu wannan littafi allazi ya ƙar'uhu muhammadun sallallahu alaihi wasallama wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi larai ba fihi babu shakka cikinsa annahu cewa wannan alkur'ani munzalun abin saukarwa ne min indillahi tabaraka ta'ala daga wurin Allah mai girma da ɗaukaka laysa fi hadha raibun babu kokwanto ko shakka a cikin wannan a wannan alkur'ani wa in shakka abu jahalin ko da ku abu jahali wa ashbahuhu da makamantansa sa abu lahab da sauransu su asibin wa'il su utba su shaiba ya ce ko da sun yi kokwanto a cikin wannan wawaye da jishewa majani na mahaukata ne la'ukula lahum babu hankali indahum a wurinsu ai da suna da hankali su da suka yi manzalla shaida muhammadu amin suke ba shi amana har in gardama ta ta suke cewa a kira shi da wuce da wannan wato babban sako su ce ba su yadda ba sau da haka shi wuce shakka masu sun shakka ai waɗannan wawaye ne ko mahaukata ne la uqula indahum babu hankali a wurinsu wanda ya musu bambancin ƙarya da gaskiya ka anna shakkum kai ka ce ma dai kokwanton sai cikin kokwanto shafi domin babu kokwanto cikinsa a shamsu ita rana shamsu ita ce dai rana rana ita ce rana illan yara hal a amma ko da ko makaho bai ganta ba ko da makaho ya za ce kai wallahi ya rage wa rana komai ba ma darra shamsa duha fil ufqi dali'atan Allah ya razau a hamar in ta fito ta tsaya a tsakiyar sama dan makaho ya ce bai ganta ba ba zai cutar da ita ba saboda haka dan abu makantarsa sun ce ba su yadda da manzo Allah sallallahu alaihi to ai Abubakar ya yadda da shi Abu Jahal bai yadda da shi ba amma Abubakar ya yadda ya yadda su ya yadda zababbun bayi sun yadda in wulakantattun bayi ba su yadda ba shi ya ce wa illan ya ji ɗa'amahu almaridu ko da mara lafiya ya ɗanɗana bai ji ɗanɗananta ba dau a shamsi min ramadin wani kirul famu ɗa'amal ma'i min sakan wato ɗanɗanan zuma ba don mara lafiya ce ba ta da zaƙi falƙur'anu shi a cikinsa wa in shakka fihil majani na ko da mahaukata sun yi shakka sun yi kwato a cikin abubuwa li'annahu domin cewa shi a ta ya zo bi barahina da hujjoji da masu tarwatsa kan ƙarya da kafirci annahu cewa shi laysa min inda gairin lahi shi alkur'ani bai zo daga wurin wani Allah ba tabaraka ta'ala mai girma da ɗaukaka ai walau kana min inda gairin lahi lawajadu fi ikhtilafin kasiran daga yake da an samu tsanci a ciki hudan shi alkur'ani shirya ne lilmuttaqina ga masu tsoron Allah wato jagora ne mai shiryawa lissa'irina ga masu tafiya littaqawa zuwa ga tsoron Allah su ne masu tsoron Allah an kasa su har gida uku almuslimuna wal muhsinuna su musulmi Allah tabaraka ta'ala abinda yace da su fatullah mastaka dan Allah daidai yadda za ku iya su kuma muminai abinda Allah ya fatullah na albabi ku ji tsoron Allah ya kuma abauta kwayar hankula su ne muminai wani tabaraka ta'ala ce musu ittaqullaha haqqa tukatihi ku ji tsoron Allah matuƙar tsoronsa saboda waɗannan su ne a almuttaqina min almuslimina wal mu'minina shi shi shi alqur'ani hadin jagora ne lizza'irina ga matafiya su ukun nan su ne matafiya din to kuma kowa tsoron Allahnsa ya zo masa gwargwadon matsayinsa musulmi Allah mastadatu muminai aka ce da su fattaqullaha ya ulil albabi su musulmai aka ce da su ittaqullaha a shawr radiyallahu ya ce hadal kitabu shi wannan littafi wato alqur'ani ya hadi Allah yana shiryawa da shi kullu man qaddara fil azali annahu sa'irun ila taqwa duk wanda Allah ya kaddara tun azal cewa shi ta yi ga tsoron Allah to Allah tabaraka ta'ala yana shiryar da shi zuwa ga wannan alkur'ani allazina yu'minuna bil ghaibi su wane ne waɗannan waɗanda suka yi imani din su ne wanda suka yi imani da gaibi humul lazina amanu su ne wanda suka yi imani bi ma gaba anhum da abin da aka farin su an gani ko humul lazina amanu su ne wanda suka yi imani bi ma gaba anhum da abin da ya faku gabarin su algaibu shi gaibi gaibani gaibi biyu ne akwai gaibun gabarinka akwai gaibun da ya faku gabarinka wato gaibun da ya faku gabarinka huwa jannatu naru wal mala'ikatu qurul inu wal ba'su wa ma wara al ba'th gaibun da kai gaibun da ya faku shine misalin aljanna da wuta da kuma mala'iku da aljanna da tashin alkiyama da kuma abin da yake wato bayan wannan ko kuma gaban alkiyama din kullu haza dukkan wani da ya fi gabarinka wa amanta bi amma duk da kai imani da shi wa gaibun gaibi na biyu gifta anhu kai ne ka ku gabarinsa ya abdu shi wai ce ya kai bawa wa huwa hadratullahi tabaraka wa ta'ala wannan gaibi da shine hadratullahi ta'ala hiya halar Allah ma gabat ba ta faku ba hadiratun aqrabu ilayka min kulli shay'in Allah tabaraka ta tana ta kai har ma ta bi komai kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid aqrabu ilayhi minkum Allah tabaraka ta'ala yana tare da kai kai ne ka faku gabarinsa amma shi bai faku da gabarinka ba in lam tajidha in baka samu halar Allah tare da kai ba fa antal ga'ibu lahiya kai ne ba ka ba ita kai ne ba ka yu'minu bil gaibi sun imani da gaibi wa yuqimuna salata sannan suna tsaye da sallah ay yaqudduna salata wato suna ba sallah kamilatan cikakkiya suna cika ruku'u suna cika sujada suna yin ta yadda ya kamata wa mimma qalakum to yunfiquna suna ciyarwa mimma razaqnahum daga abinda muka arzuta su da shi wahum su waɗannan wato allazina yu'minuna bil ghaibi dinnan wato su almuttaqina wahum yunfiquna sune masu ciyarwa mimma razaqnahum daga abin da muka arzuta su wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗannan waɗanda suka yi imani da abin da muka saukar da shi zuwa gare ka allazi huwa alqur'anu wanda shine alqur'ani wama unzila min qablika da abin da muka saukar wato kafin zuwanka na daga taura injila zabura da su ibrahim su idris da sauran littattafan da allah tabaraka ta'ala ya saukar wa annabawa al'imanu shi imani bima unzila min qablin rasuli yin imani da abin da aka saukar kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa iza amana bima unzila ila annabi sallallahu alaihi wasallam to al'imanu yin imani bima unzila min qablin rasuli da abin da aka saukar a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u ba zai amfani mumini ba illa idza amana sai bayan yayi imani bima unzila ila nabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar annabi sallallahu alaihi wasallam fali haza saboda haka ne man amana bi jami'il anbiya'i wanda duk yayi imani da dukkan annabawa tabarri zamanihi ya kafirce annabin zamaninsa fa huwa kafirun to wannan kafiri mutum da taura ya imani da injila ya imani da zabura ya imani da dukkan littattafai amma bai imani da alkur'ani ba to Allah ta ba bi imaninsa ba ko kuma ya imani da annaba baki ɗayansu amma kuma bai imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ta ta'ala bai karbi imaninsa ba bar ma dai fa huwa kafirun shi kafiri ne wa kazalika al-awliya'u to haka nan abun yake akan waliyai su ma bi jami'il awliya'i wanda ya imani da dukkan waliyai wa kafara bi kamili asrihi sai ya zo ya kafircewa kamilin zamaninsa shine gausi ba huwa maqdu'un to wannan ya zama abin yankewa abin yi wa salbu da dardu anillahi tabaraka wa ta'ala gabarin Allah mai girma da daukaka me yace a can
وقال في الترائب والتلائب a ya kawo wannan jawabi wanda ya kamata kowa ya lura da su da kyau duk wanda ya imani da annaba baki daya bai imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah bai karbi imaninsa ba haka nan wanda ya imani da waliyai baki daya amma bai imani da kamilul asri kudubin zamaninsa ba to shi ma wannan imanin da ya da sauran waliyai ba ruwan Allah shi a fatuminuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd in za ka yi imani da alkurani ka yi imani da shi ga baki da in za ka yi imani da annabawa ka yi imani da su baki da haka nan in za ka yi imani da waliyai ka yi imani da su baki da dan su waliyan nan magadan annabawa ne to shine ya kawo a cikin kashful albas me yace وقال في الترائب والتلائب yace ya faɗa a cikin dara'ib wa tala'id
وقد جربنا hakika mu mun gwada mun jaraba mun gwada mun jaraba ba ɗaya ba ba biyu ba فلم نجد فقيها ba mu taɓa ganin ko ba mu taɓa samun wani malamin fikihu ba ينكر على الصوفية wanda yake inkarin ɗaya daga cikin sufaye إلا ويهلكه الله sai face Allah ya halaka shi mun وتكون jaraba mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba ba yau ba ba jiya ba duk wanda aka samu malami ne na zahiri malamin fikihu yake maganin yake inkarin ɗaya daga cikin sufaye mabota gyaran zuciya to ba zai gushe ba Allah tabaraka wa ta'ala yana bin shi sai ya halaka shi
وتكون عاقبته وخيمته kuma ƙarshen sa sai ya zama mummunan ƙarshe وقال في لدائب المنن ya faɗa a cikin lada'ibul minani ومن كلام سيدي علي الخواس yana daga cikin maganganun sayyidi ali al-khawwas رضي الله عنه Allah ya ƙara mar yadda فكأنما ف- فكما أنه يجب الإيمان بالأنبياء kamar yadda ka san wajibi ne yin imani da annaba baki ɗayansu وتصديقهم da kuma gaggata su ومحبتهم da san su كذلك الأولياء to haka nan waliyai su ma yin imani da su baki ɗaya da kuma gaggata su ومن اعتقد الأولياء كلهم wanda ya sallama wa waliyai baki ɗayansu إلا واحدا sai guda ɗaya بغير أذن شرعي babu wani uzuri na shari'a a hasada kurum
فقد كذب بالجميع to ko ya yadda ko bai yadda ba ya ƙaryata dukkan waliyai وبارز الله بالمحاربة kuma ya zara takobi ya ce yana so ya faɗa da Allah ومن رد دعوة ولي duk wanda wali ya zo yana kiran mutane ya zo ya hana mutanen ya zagi wali ya bata shi فقد رد دعوة to نبي kamar wanda annabi ya zo a zamaninsa yana kiran mutane ya zo ya ƙaryata annabin ya kori mutane ya hana su bi wannan annabi duk ɗaya ne sawa'an bi sawa'in harfan bi harfin انتهى to zancen ya gare nan saboda haka shine shi radiyallahu anhu ke faɗi yace al-imanu bima unzila min qablir rasuli yin imani da abin da aka saukar kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yanfa'u ba zai amfani ba illa idza amana bima unzila ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai bayan wato an yi imani sai an yi imani da abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fali haza saboda haka man amana bi jami'il anbiya'i wanda ya imani da dukkanin annabawa wa kafara ya kafirce bi nabi zamani da annabin zamaninsa fa huwa kafirun wannan kafiri ne wa kadhalika al-awliya'u haka nan su ma waliyan man amana bi jami'il awliya'i wanda ya imani da dukkan waliyai wa kafara bi kamil asrihi ya kafirce gausin zamaninsa fa huwa maqdubun anillahi to wannan mutum abin yankewa ne ga barin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka al-imanu bima unzila al-imanu bima unzila qablaka yin imani da abin da aka saukar kafin zuwanka ya ma'aikin Allah la yanfahu ba zai amfani ba illa ba da imani bima unzila ilaika sai bayan an yi imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin zuwanka ubangiji tabaraka ta'ala ce wa bil akhirati a hum yuqinuna sannan sun sakankance sun tabbata sun gazgata da cewa za a yi tashin alkiyama hum su waɗannan mutane waɗanda aka sifanta su da tsoron Allah da imani wato sun sakankance yuqinuna bil akhirati da tashin alkiyama ranan ƙarshe ulaika su waɗannan mutane allazina wusifu wanda aka sifanta su bitilkal ausafi da waɗannan sifofi allati zakarna wadda muka ambace ta a baya kenan su ne attaqwa wato tsoron Allah wal imanu bil gaibi da imani da gaibi sannan wai kamis salati da tsaye da sallah wal infaqi da ciyarwa wal imani bil rusuli da yin imani da manzanni a wabil kutubi samawiyati da kuma littattafan da Allah tabaraka ta'ala ya saukar wa annaba daga sama a wal iqani bi yawmil akhirati da sakankan cewa da tabbat wato da tabbatar cewa za a yi tashin alkiyama to waɗannan sifofi waɗanda aka sifanta su da waɗannan sifofi ala hudan min rabbihim masu waɗannan sifofi suna bisa shiriya daga wato wato ubangijinsu alhidayatu a shiriya allati dalabna wadda muka neme ta fil fatiha tun a fatiha dama in ba manta ba a mai karatun fatiha ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici to shine sai ya ce to alhidayatul lati dalabna fil fatihati ainihin shiryan nan da muke neman ta tun a fatiha wajadaha haula illazina wusifu bi hadhihi al-awsaf to waɗannan mutane da aka sifanta su da waɗannan sifofi su fa sun riga sun samu wannan shiriya wa ulaika su waɗannan mutane su humul muflihuna su ne wanda suke rabautattu sun samu rabo duniya da lahira al-maqdu bi fawzihim wanda an yanke an tabbatar cewa su rabautattu ne bi najatihim da kubutar su minan nari daga barin shiga wuta wa dukhulihim aljanna da kuma shigar su aljanna almu'abbadata wato har abar tabbatarwa alaihim akan su har abada kuma babu fita a shehu ya ce fata surata Allah tabaraka ta'ala ya bude wannan sura bi arba'i ayatin da ayoyi hudu fil mu'minina wanda ya magana a cikin mu'minai wa ayatayn sannan ya magana a cikin ayoyi guda biyu filkafiri na su kuma a cikin haƙƙin kafirai wa salasa asharta ayatan sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci ayoyi goma sha uku fil munafiqina a cikin sha'anin munafikai anan za a san cewa lallai munafinci mummunan abu ne Allah tabaraka ta'ala ya bude wannan sura da ayoyi guda hudu wanda ya magana akan muminai shine Allah ya fara a cewa alif lamim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wannan sifofi ne na muminai to sannan Allah tabaraka ta'ala ya kawo ayoyi guda biyu su kuma waɗannan su kuma akan kafirai sannan Allah ya kawo ayoyi goma sha uku su kuma a cikin haƙƙin munafukai sun mada'a ibadahu sannan Allah ya kira bayinsa ila wahdaniyatihi zuwa kadaicinsa wal imani bi rasulihi da yin imani da ma'aikinsa wal jannatu wan nari da kuma yin imani da aljanna da yin imani da wuta sun mahaɗaba bani isra'ila sannan yi magana da bani isra'ila fili su surati a cikin rabin wannan sura sun mata bi fiƙihin dini sannan allah ya kawo fiƙihu na addini ya ce kutiba alaikum rikisasu allah ya wajabta yin haddi a kanku fil katla a cikin kasassu waɗanda aka kashe alhurru bilhurri in ɗa ya kashe ɗa a kashe shi kar ɗa ya kashe ɗa a ji a ɗauko bawa a ce za a kashe al'ausafu da arba'ati waɗannan sibobi guda hudu da aka ambata a cikin wato wannan sura tun daga takawa tsoron Allah da imani da ainihin wato a tsaye da sallah da kuma ciyarwa shehu ya ce waɗannan sifofi guda hudu wato sun tabbata ne lil khulafa'il arba'ati ga khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudun nan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali awwalu ma zikira farkon abin da aka ambata daga cikin sifofi din shine hudan lil muttaqin shari'a ta tabbata ga masu tsoron Allah wattaqwa tsoron Allah sifatu Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu duk inda ka ji an ce tsoron Allah tsoron Allah sifa ce ta sayyidina abubakar siddiqu Allah ya kara mar yadda shine ubangiji ke gaya masa wasa yujannabu hal atqa al atqa mafi tsoron Allah wasa yujannabu da sannu wato zai kubuta gabarin gabarin shigarta ita ce wuta Allah zai yuti malahu wanda yake bada dukiyarsa ya tazakka yana neman tsarkin zuciya hazihi kaga wannan aya nazarat fi abi bakarin ta sauka ne a cikin haƙƙin sai wannan wal imanu bil gaibi shi kuma fadin Allah tabaraka taala allazina yu'minuna bil gaibi wannan umarnin dan kaddabi Allah ya kara mar yadda yawma aslama ranar da musulunta a ranar da nazala ala rasul sallallahu alaihi wasallama wa umaru yusallimu sai aya ta sauka ga manzon a miƙa wuya ga Allah yana karban kalmar shahada sai Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi min almu'minin ya kai wannan annabi ubangijinka ya isar maka da waɗanda suka bi ka da sifatu umara sifa ce ta sayyidina umaru to sai kuma wai qimuna salata sifatu usmana sifa ce ta sayyidina usmanu dan bin affan Allah ya kara masa yadda sajidan wa qa'iman yahzuru al-akhirah a baka labarin wanda yake wato tsaye sujada a wato saboda tsoron lahira wannan ta sauka ne a cikin haƙƙin sayin na usman kane hukumar laila bil qur'ani ya kazance yana yin tsayuwar dare yin figuna wannan aya ta waɗanda suke ciyarwa daga abin da muka arzuta su hazihi sifatu abi dalib asadullahi al-galib karrama Allah wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu is ajara nafsahu sayyidina ya aiki a biya shi fi bustani yahudiyyin a cikin gonar wani bai yahudi wa zalla yauni biya shi bi arba'ati darahima da dirhami hudu tasaddaqa bi dirhamin sai ya sadaka da sadaka bi dirhamin sirran ya sadaka da dirhami daya a boye wata sadaka yi sadaka bi dirhamin lailan dirhamin naharan sannan yi sadaka da dirhami daya shi kuma da rana ya haddasana abu sa'id al-ashajji akhbarana yahya bin yamani an ibn jubair an abihi qala kana li aliyin arba'ata darahim fa anfaqa dirhaman ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو بعيد لكن رواه ابن مردويه من وجه آخر وأن ابن كثير كاو cikin tafsirinsa juz'i na ɗaya shafi na shi ne fa a shehu radiyallahu ya ce al-infaqu ciyarwa sifatu aliyin karramallahu wajahu fa kullu man ittasaw bi hadhihi sifati duk wanda ya sifantu da waɗannan sifofi guda hudu ya ta haula'i yawmal qiyamati to kowane ne shi yana karkashin tutocin waɗannan sannan imani sannan tsaye da sallah sannan to yana karkashin tutocin abubakar da umar da usman da aliyu allah ya kara musu yadda fi malil abdi baya karawa a cikin dukiyar bawa wala yankusu minhu baya babu ciyarwa yazidu yana karawa fi malil abdi a cikin dukiyar bawa wala yankusu minhu amma Allah ya kara mar yadda ya rawaito shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما نقص عبدا بعفو الا اذن وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل صحيح مسلم باب استباب العفو والتواضع شافينا dubu hudu da ɗari shida da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalat shamsun rana bata hudu ba sai face a gyaffanta malaka ne akwai mala'iku guda biyu ahaduhuma mala'ika ɗaya yaqulu mumtikan khalafan Allah ka ba mai ciyarwa mayau Allah duk mai bayarwa wal akhar shi kuma ɗaya mala'ikan yaqulu yana cewa Allahumma mai hanawa halaka duk mutumin da ya ƙi ya bada dukiyarsa don yana tsoron ya dinga bin shi wanda kuma yake bayarwa wadata ta dinga bin shi kenan wannan hadisi Allah sallallahu ya ce ma min yawmin yasbahu al-ibad yasbahu al-ibad fihi illa wa ma'adi mumfikan khalaban wa yaqulu al-akhar Allahumma hadi mumsikan talafan صحيح البخاري كتاب الزكاة واتقى وصدق بالحسنى شافينا dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wal mumsiku a shafi na dubu ɗaya da ɗari shida a shehu ya ce radiyallahu anhu yuhuka ana kawo wata hikaya ɗalaba min nabiyin min al'ambiyayi ya nema daga wani annabi daga cikin annabawan bani isra'ila ta Allah an ya ji da riskan dan ya samu arziki wa ta an mai yalwa fada annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala annabin wannan lokaci sai ya roƙa masa Allah tabaraka ta'ala fastajaba Allah du'aahu sai Allah ta'ala ya masa akhbir abdi ka ba bawa na labari anni cewa ni ubangijin bayi nisfaini na raba rayuwarsa gida biyu nisfan ya kunu fakiran talaka wa nisfan ya kunu ganiyan rabi na biyu zai rayu mawadaci ka ce masa ya ka ce mai a ciki wanne ya zaɓa Allah ya ce ya raba rayuwar mutumin gida biyu ne in zai shekara arba'in to shekara ashirin mawadaci shekara ashirin masarauci sai Allah ya gaya annabin ya ce ka kira shi ka ce na amshi addu'a shi amma ya zabi wanne yake so sai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wannan mutum fa akhbarahu sai ya bashi labari yanzu ba abin da zan ce ka bari in je in roƙi matata in je in shawara da matata ta bani fakalat da ya shawara da ita sai ta ce kullahu ya tikar rizqul wasi'ul ana je ka ga annabi ba sai an jima ba qala la har rajulu sai mutumin ya ce da matarsa kai alfaru bayan wadata yana da wahala fa matuƙa qalat lahu sai ta ce masa la tu sai kai abin da nace kawai algin al'ana faqat je ka wadatar ta zo yanzu kawai fa mutum ya je wurin wannan annabi a sallallahu alaihi wasallama wa qala lahu yace da wannan mata ta fa mun shawara ta ce wadatar ta zo yanzu yanzu fa atahu gina sai wadatar ta zo fa qala lahu ta sauban in ka ɗinka riga linafsika ga kanka ba ta saddaq bi saubin ala miskinin to ka sake ɗinka wata ka ɗinka komin kyanta ka ɗinka biyu ka sa ɗaya ka ba almajiri ɗaya wai zashi taraita da an kar mislahu sadakatan ala miskin ka sai makamancin wannan abinci ka ba almajiri ka gina kyansa faja'al misluha sadakatan lil fuqara'i ka ba da kwatankwacin wannan gida sadaka ga talakawa wa izai shi tare ta dabbatan in ka sai dabba yanzu sai mace in ka sai mota kazalika to ka sai kwatankwacin irin wannan mota ka ba wa almajiri ka ba talaka kullu ma fa'alta duk abin da zaka aikata if al misluhu lil masakin ka aikata kwatankwacin sa ga wato almajirai fasara ya amaru bi haza sai wannan mutum ya zama yana aiki da wannan shawara na matarsa wayas dadu ma inda hu abin da yake wurinsa kuma kullun karuwa yake kullun karuwa yake hatta maza nisfa umrihi har ya cinye rabin rayuwarsa daga nan a wahallahu ilan nabi sai Allah yi wa wannan annabi wahayi yace masa inni qadaitu umra fulanin nisfahu miskinan ni ne na hukunta cewa rabin rayuwar wani wato zai rayu miskini almajiri talaka mabukaci wa nisfahu ganiyan rabin rayuwarsa zai rayu mawadaci mi- wato wato mi- mi- mai kudi walakin wajattuhu shakiran sai dai yanzu na taddabawa na ya zama mai yawan godiya gare ni faqadaitu umrahu na hukunta rayuwarsa kullahu baki ɗayanta ganiyan shikenan ya zama mawadaci duka la yabtakiru abadan ba zai talauce ba har abada to idan mun lura da wannan sai mu gane sai mu dinga kwatanta haka din wannan kissa a a ma'abocin tafsirin ruhul bayan shine ya kawo shi juz'i na farko shafi na 355 fali hadha al-infaq fali hadha al-infaq wato na'am fali haza saboda haka al'infaku shi ciyarwa layan kusu baya ragewa minar rizki daga arziki ya ƙulun rasulu sallallahu alaihi sallama ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce yana cewa ala kulli sulama min ibni adama kulla yaumin sadaka a bisa kowace gaba ta jikin dan adam a kowace rana ana so ya bada sadaka kowace gaba ta dan adam ana so ya bada sadakarta kowace rana wani insanu shi ko mutum fihi minal mafasili gaɓoɓin da suke cikin jikinsa adada ayyamin sana adadin kwanakin shekara ne salasu mi'atun wa hamsata wa sittuna juz'an gaba ɗari uku ne da sittin da biyar a jikin mutum so daga kuma kowace gaba ana so ka bada sadakarta kulla juz'in kowane juz'i min hadhihi al-ajza'i daga wannan wato wato wato wannan gabobi yajibu alayka ya wajaba akanka an takharuja lahu sadaqatan ka fita ka fitan masa da sadaqa kulla yamin kowace rana qalu sai sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah man yadiku haza wai zai iya wannan wane ne zai iya wannan qala sai ce amrun bi ma'rufin sadaqatu yin umarni da kyakkyawan aiki ai sadaka ne wa salatu raka'ataini sadaqatun yin sallah nafila raka'a biyu sadaka ne wa tas'ama akika kai tattaki tare da dan uwan ka fi hajati a cikin biyan bukatarsa kudiyat bukatar ta biya aw lam taqdi ko kuma bata biya ba sadaqatun shi ma wannan sadaka ne ka tashi daga gidanka ka bi dan uwanka ku shiga nan ku fita ku shiga nan ku fita saboda damuwa ko zai yi aure ko kuma matar ta haihu ko an ba shi notis a gidan da yake ko makamancin wannan ka fita kai da shi kuna ta shiga ku fita saboda ya samu biyan bukatarsa ko bukatar ta biya ko bata biya ba za a baka ladan sadaka wai da khalis sururi shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka kulla hazihi dukkan waɗannan sadakatun sadakoki ne yutammimullahu biha tilka sadakati Allah tabaraka wa ta'ala yana cika maka da su waɗannan sadakoki saboda haka musaba aikata alkhairi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim shi wuce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haka qadri yam gidari lazim yace nas'alullaha muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka an yarzuqana ya arzuta mu wa iyyakum kuma Allah ya arzuta ku fahma hazal kitabi fahimtar wannan littafi alqur'ani wal amala bihi da yin aiki da shi wa an yutammima lana hazal amala muna roƙon Allah ya cika mana wannan aiki da muka fara kama ftada'ahu lana bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba mu muka fara aikin ba Allah ne ya zo ya fara shi mu ma muka gani sai ya shigar da mu ciki to muna roƙon Allah ya cika mana wannan aiki alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa an yaktubana Allah ya rubuta mu fi diwanin sa'adati a cikin diwanin ma'abota arziki fi duniya wal akhirati duniya da lahira Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun muji sallana wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يعمل صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
karmakalla akwai tambaya mai tambayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan gaisuwa da fatan shehu ya sha ruwa lafiya tambaya zuwa ga shehi na maulana imamuna sayidina shine tambaya na akaramakallahu shine kamar yadda tauhidi ya zo a cikin suratul ikhlas to wannan kalmar tana ɗaure min kai kamar yadda wasu mutane za ka ji suna cema suna cema Allah Allah Ubangiji ya abin ya abin yake suna cema Allah Ubangiji ya abin yake
to ai me shi ya fahimta akan shi in an ce ubangiji ai babu wani ubangiji in ba Allah ba ana nufi in an ce ubangiji me ba ka abinci ubangijin ka ne me yi ma sutura ubangijin ka ne in mace ce uwar gijiyar ka ce misali babanka ubangijin ka ne mahaifiyar ka uwar gijiyar ka ce to tauhidi sai ya ce ai duk abin da babanka yake baka Allah ne duk abin da babanka take baka Allah ne shine sai ake cewa Allah ubangiji shine ubangiji na gaskiya ubangijin da ba Allah ba majazi ne ubangijin da ba Allah ba majazi ne Allah shine ubangiji na hakika na gaskiya wanda yake ba wa bawa duk abin da ke bukata a aurensa to alhamdulillah yan uwa duk abubuwan nan da aka ji sai a dinga kwatanta kar mutum ya dauka cewa wai sadaka ko taimako sai mutum yana da ya tara dukiya zai riga yi ko yaya duk abin da ka samu ko bayawa ka bayar ba za ka taba yin talauci ba amma mutum cewa sai ya tara dukiya to sai ya tara dukiyar har ma kudin da yake tara saboda daɗewa su fara yin fumfuna kaga kudi ya fara lalacewa saboda tsabar ajiya amma ba zai iya ba almajiri dubu ɗaya ba ɗari biyar ma ba zai iya ba ruwa ga miliyoyin kudi ba yaji amma da almajiri ya yi bara sai ya fara duba aljihu yana neman naira goma in ya duba ya gan sai dubu ɗaya ya ce da Allah ya haƙuri ba canji saboda haka a saba da taimako duk mutumin da yake bayarwa to Allah ta baraka ta'ala ba zai daina bashi ba Allah ya taimake mu Allah ba mu sa kuma waɗannan sifofi guda hudu mai kokari mu sifantu da su tsoron Allah sifar sai na bakar ci imani sifar sai na umar ci tsaye da sallah sifar sai na usman ci ciyarwa sifar sai na ali kaga sai na ali bai tara komai ba amma abin mamaki zai je gonar bai yahudi ya mai aiki yahudi yana aiki in yamma ta sai ya biya shi in ya biya shi kuma sai ya raba almajirai kawai kuma gida bai saboda haka musabantu da waɗannan allah ya ba mu iko ja rasulullah subhanahu wa ta'ala bi karbi zati amma asbi wa salamu alaihi wa sallam